بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله ملكي يسر من هدوى أو أن يمتي ليلة شاتقص بوتن محرم shekara ta 1439 in hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam inda kuma shine tara ga watan goma a shekara ta 2017 a lissafin miladiya za mu tashi a darasinmu na 57 karatun littafin fadlul islam na malam muhammad ibn abdulwahab tare da sharhinsa da muke bi na malam salih al-sheikh hafizahullah a siyakin da muka tsaya a kansa darasinmu na ƙarshe a hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala an shi ne ko? da manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin sai ke cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba ila wa man aba qala من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل آه فقد أبى وكركشن wannan hadisi malam ya fitar mana wata ka'ida dan mu fahimci na farko shi hadisin na biyu mu fahimci mazhabar ko fahimtar da manhajin ahlus sunnati wal jama'a a nassoshi da ake ce man nususul wa'id ya yi mana wata tambaya wanda ita ta haifar da wannan bayanin can a shafi na saba'in da shida inda ke cewa idza taqarrara zalika fa hal man asar rasula sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu aljannata idan wannan ya tabbata a gaban mu muka gane shi to shin kenan ana nufin duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai shiga aljanna ba to shine sai magana akan abubuwa biyu mun yi ɗaya yau za mu tashi kan na ɗaya abubuwa biyun na farkonsu shine maganar ad-dukhul me ake nufi da dukhulul janna shiga aljanna ya ce in muna so mu fahimci nassoshin qur'ani da hadisi musamman waɗanda suke magana akan shiga aljanna to mu kasa ki shiga aljannan kashi biyu saboda itilaƙin da yake zuwa a wasu wurare da taƙayyidin da yake zuwa a wasu wurare shiga aljanna iri biyu ne dukhulun awwali da kuma dukhulun ma'ali wani ya ambata mana su ko kuma insha Allah mun gane shiga aljanna a karan farko ba tare da jinkiri ba sawa'un ko saboda an ɗauke wa mutum hisabi da azaba kamar mutum dubu saba'in ɗin nan da suka zo a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ko da mutum yana cikin ahlul wa'id ma'ana waɗanda suka cancanci azaba sai Allah ya gafarta masa azabar sai zama a ce an yafe maka je ka shiga aljanna yadda dai mutum zai shiga aljanna ba tare da an masa azaba ba ba tare da an masa wani abu ba to ne shi ake ce ma dukhul awwali dukhul ma'ali shi kuma shine shiga ta makoma ma'ana bayan an yi wa mutum azabar da ya cancanta in Allah bai ga damar gafarta masa ba kenan sai kuma daga baya saboda imanin da yake da shi sai a cire shi daga wannan azabar sai a mai da shi aljanna wannan shine dukhulin muta'akhir ko dukhulin ma'ali wannan mun gane shi to yau abin da mu tashi a kansa shine ce wa yuqabilu hadha fi nususi at-tahrim ma'ana lafazin at-tahrim shi kuma yana fuskantar maganar ad-dukhul tunda mun yi maganar ad-dukhul an kasa shi kashi biyu to akwai kuma abin da zamu ji a cikin alqur'ani Allah madauke yana cewa an haramta aljanna ga wani misali man yushrik billahi ko faqad harrama Allahu alaihi الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار kun ganin an yi maganar wanda yake shirka ne to tahrim a nan ana nufin wani irin tahrimi shi ne zai zo shi ma ya bayyana mana ana nufin tahrimin aljanna abadi ko kuwa mai lokaci shine kamar da ya ambata mana bismillah بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله ويقابل هذا في نصوص التحريم وقوله مثلا الجنة محرمة على قاطع الرحم لا يدخل الجنة قاطع رحم لا يدخلون الجنة ولا يجدون عرفها arfa ولا يجدون عرفها وإن عرفها ليوجد من مغفرة كذا وكذا إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ونحو ذلك فالتحريم في النصوص أيضا اثنان تحريم أبدي وتحريم مؤقت التحريم الأبدي هذا يعني أنه يحرم عليه أن يخرج من النار البتة أو يحرم عليه أن لا يدخل الجنة البتة التحريم المؤقت أنه يحرم عليه الجنة إلى زمن ثم يدخلها من أهل المعاصي ومنهم من تحرم عليه النار أبدا مؤبدا ومنهم من تحرم عليه النار مؤقتا وهكذا na'am to yace wa yuqabilu hadha hadha dinnan zamirin ya'udu ala ad-dukhul ay yuqabilu hadha at-taqsim alladhi qassamna fihi ad-dukhul ay dukhul al-janna ila dukhul ma'ali wa dukhul awwali yuqabilu dhalika التحريم أي لفظ التحريم الذي يأتي في النصوص فهو كذلك مقابل هذا ma'ana kamar da aka ambaci wannan to akwai abin da ke fuskantarsa fuskanta ana nufin kamar opposite ɗinsa kishiyar tunda an yi zancen shiga aljanna me kishiyar shiga aljanna kuma rashin shiga aljanna wato shiga wuta to ya zo yakan zo da lafazin at-tahrim haramci ka qaulihi masalan kamar faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa aljannatu muharramatu muharramatun ala qati'i rahim aljanna ta haramta akan mai yanke zumunci aljanna ta haramta akan mai yanke zumunci akwai wani hadisin kuma la yadkhulu aljannata qati'u rahim mai yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba menene hukuncin yanke zumunci hukunci daga cikin al-ahkamul khamsa da aka sani a taklifiyya Hmm? haram yawwa haram kuma in an ce haram in aka aikata haram me ake samu zunubi to zunubin kuma ya kasu kashi-kashi akwai babba akwai ƙarami ko a wanne yake wannan a babba yake ko a ƙarami hmm? a babba saboda me domin dalilin da ya sa ake kasa ko dalilin da ya sa malamai suka kasa zunubai kaba'ir da kuma sagha'ir a cikin bayanin sun ambata duk zunubin da aka hada shi da wata uquba ayyananniya duk zunubin da akwai haddi a kansa duk zunubin da aka ce za a shiga wuta saboda shi duk zunubin da aka sa la'ana aka tsinewa mai shi da makamancin wannan to duka su ake cewa mai kaba'ir to yanzu wannan gashi mun samu nassi kuru-kuru cewa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa an haramta aljanna ga mai yanke zumunci duk mutumin da yake yanke zumunci to aljanna a gare shi haramun ce to nan tambayar ita ce me ake nufi da haram ma'ana haram har abada ba zai shiga ba ko kuwa haram na wani lokaci wani lokacin kuma zai zo ya shiga idan muka lura da faɗin Allah maɗauki inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wanda kullum muke nanatawa me za mu ce za mu ce na farko yanke zumunci ba shirka bane ko ashe yana cikin ma duna zalika ma duna zalika ai ma duna shirki to ma duna zalika kuwa hukuncin ran kiyama shine in Allah ya ga dama ya gafarta wa mai shi in Allah ya ga dama ya azabtar da shi an fahimci wannan yawwa to idan Allah ya ga dama ya gafartawa mai irin wannan me za a yi masa shikenan sai a gafarta masa sai zama tahrimin anan me ake nufi hmm? tahrimin shiga aljanna tunda dai wannan abin nan zunubi ne wanda ba shirka ba ce zai iya samun dukhulin janna ma al'awwali to amma nan wajen fassara hadisin dangane da shiga aljanna tunda an ce haramun ne shiga aljanna to ɗayan biyu ne ko dai ya zama haramun ne ya shiga har abada ko ya zama haramun ne ya shiga sai bayan wani lokaci ma'ana kenan za a yi masa azaba sannan a shigar da shi an fahimci wannan nan karka ɗauko waccan magana ta farko da na fara magana cewa za a iya gafarta masa ma gaba ɗaya za a iya gafartawa to in ba a so gafarta masa ba zai samu wani irin shiga aljanna zai samu duhul ma'ali kuma sannan haramcin da aka yi masa na shiga aljanna ya zama tahrimi ne wanne mu'aqqat shikenan abin da ake so da faɗinsa da yace la yadkhulul jannata qati'u rahim kai amma dai lalle sadar da zumunci ashe yana da muhimmanci me ake nufi to da sadar da zumunci me ma'anar zumunci bahaushe yake cewa zumunci a shar'ance in aka faɗi zumunci an samu wannan suna daga rahim rahim shine mahaifa mahaifa inda ɗa ke shiga inda ɗa ke fitowa inda daga nan ne ake haifar ɗa to ana kiran zumunci saboda ita haihuwa ita take haɗa dangantaka dangantaka wannan ɗan gidan wane ne ɗan wane wannan ɗan ƙani ne wannan ɗan baffa ne wannan gashi gashi haka to wannan duk wanda kuke da alaƙa ta jini kuna da me dangantaka kuna da zumunci tsakaninku to yana daga cikin wajibin shari'a domin duk abin da aka ce haramun ne shi to in aka aikata to barinsa ya zama mai kenan ya zama wajibi ko duk abin da yake haramun ne aikata shi to barinsa wajibi ne ina jin kun gane kuma duk abin da yake wajibi ne kuma barinsa ne haramun ne in ka ɗauko haka ɗaya gefen duk abin da yake mustahabbi ne to barinsa makaruhi ne duk abin da yake kuma makaruhi ne barinsa mustahabbi haka suke wannan abubuwan guda hudu haka zaka juya su to yanzu sadar da zumunci wajibi ne don me saboda barinsa haramun ne domin gashi an rattaba shiga haramta shiga aljanna sakamakonsa an gane wannan sannan a wani hadisin la yadkhuluna aljannata wa la yajiduna arfaha a wata riwayan rihaha akwai hadisin sinfani min ahli nari lam arahum kun san hadisin ko mashhuri dangi biyu na yan wuta ni da kaina ban gansu ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na farko mutanen da suke yawo da bulala suna shauɗawa mutane don zalunci na biyu nisa'un kasiyatun ariyat mata waɗanda suke su dai ga su da tufa shine kasiyatun ariyatun sannan kuma tsirara suke me ake nufi sun sun sa kai sun sanya kaya a jikinsu kayan da bai suturce al'aura ba don haka akwai kaya amma kuma tsirara suke saboda kayan bai hana ga al'aura ba to mata masu irin wannan sifa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za su shiga aljanna ba ba za su samu kanshin aljanna ba gashi kuwa shi kanshin aljanna ana jin sa tun daga tafiyar kaza da kaza ma'ana tafiyar wata kaza ko tafiyar shekara kaza ma'ana ita aljanna mutum kafin ya zo ta da tafiyar kimanin distance ɗin daga wuri kaza zuwa wuri kaza zai fara jin ƙanshinta masu irin wannan aiki kuwa su ƙanshin ma ba za su ji ba ashe kenan ko ganinta ba za su yi to kun ga wannan babbar magana ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta musu shiga aljanna to irin wannan nasoshin ne wannan darasin na aqida ke ilmantar da mu ya dora mu akan tafarki madaidaici wajen fassara su khawarijawa da mu'tazilawa da yan zafin kai in suka karanta irin wannan sai ka ji sun ce ashe kenan yan wuta ne ashe kenan ma kafirai ne kaga lafazin taharimi aka kawo an haramta shiga aljanna ko ba a faɗi lafazin wutar ba kuma ba a faɗi lafazin me kafirci ba to amma sai kaga wani ya yi azarbabi ya ce to tun da aka ce wani shine irin masu fassara nassoshi da hankalinsu kafin mu wuce nan dan kar in manta zan mana tambihi akan irin wannan aƙida tana nan agun za ka samu mutane wasu ba dai yawa ne da su ba sukan suna samun kokonto akan wani abu sakamakon yadda suke fassara nassoshi da hankalinsu yau kwana hudu ko biyar wani ɗalibi ya zo ya same ni a ofis a jami'a shi wani abu ya dame shi isimi ya dame ka ayoyin alƙur'ani ne ya kawo a suratu yusuf faɗin a ‘ya'yan annabi yusuf da suke ce masa tallahi innaka lafi dalalika alqadim lokacin da yace inni la ajidu riha yusuf ko falamma fasalat al-iru qala inni la ajidu riha yusuf laula an tufannidun idan ya faɗi wannan sai suka ce ai kuwa lalle kana nan akan batan kaɗin nan da daɗi to shi ne sai yake tambaye shi dan me yasa za su rantse in sun san cewa yana kan wannan abu yace ka wannan karatu kai ka karanta littafin tafsiri ne ka kasa ganewa ko kuwa ce a ni kawai na tsaya ne yana ta kallon ayar yana ta jujjuya ta a kai nace to waye sa ka irin wannan abun shi ke sa mutane su bata sai ka ga mutum ya koma dan qur'aniyu yazo yana ta hadisai ko kuma ka ga yana ta buga ayoyi wani gefen da wani gefen kafin ka ce abu ya rikice maka kai tambaya ka samu kai ma in dai kai kana da ahliyar karatu samu littafai ka karanta amma in ba ka da karatun kar ka fara musu tambaya za ka yi in aka yi bayanin aka yi bayanin ko ka karanta ka karanta baka gane ba to sannan sai ka bo ka ce ni fa abu kaza ya rikitar da ni sai ka kara komawa ka sake tambayar wani wanda ya fi wanda ka tambaya da ilimi har ka samu waraka amma a kiyayi bugun hadisai da ayoyi ko bugun ayoyi da ayoyi ko kuma bugun hadisai da hadisai ko bugun su su biyu tare da hankali wannan abin yana halaka mutane da yawa yawa ayi karatu ayi hakuri kuma banda gaggawa daga cikin abin da nace masa nace yanzu wannan abin me alakar sa da kai tsarki ne yace a'a sallah ne a'a wankan janaba ne menene menene yace a'a to me yasa wai wata tara yana tunani akan wani ya dame shi to wata tara fa ya kai mace ta haihu me ya zafi mutum zai dauki irin wannan abu ya sa wai har ya dame shi ya kasa tambaya ya kasa samun wai wanda zai warkar da shi shi saboda an ce idan dai ya faɗi wannan cewa ya ji rihin bayan ga su a gabansa bayan ai an jefa masa rigan ne ya ji na ce waje maka haka Allah abin da ya ce falan ma fasalatil iru yayin da ayarin ya bar gari mana ya bar misira tun kafin su zo falastin Allah ne ya sadar da shi da kanshin tun da annabi ne ko ta hanyar mu'ujiza sai sa ya ji kanshin annabi yusuf ba wai sai da suka go bane dan shi ya fahimci wai sai da suka zo aka kawo riga ya ji kanshi sannan ya faɗi wannan da ya faɗa kuma sai suka ce kana nan akan wai to tunda sun haka na me za su rantsi shi to ai dama ba a zo gun wannan ba tukunna tun kafin su zo ya ji kanshin waɗanda suke tare da shi a garin da yake zaune su ne suka faɗi wancan innaka lafi tallahi innaka lafi dalalikal qadim ba waɗancan ƴaƴan ne da suka je wurin annabi yusuf din suna dawowa ba to haka kawai ya buga ayoyin guda biyu shi ya ɗauka wancan ne wata tara yana wahala wannan abun bai kamata a rika yin wani ba ya kamata lalle a tsaya a karatu kafin a shiga wannan abin da nake faɗa wannan hadisan da muke karantawa dalilin samun khawarijawa su ja tunaninsu mu'tazilawa ma su ja tunaninsu duk shigar da hankali ne a irin waɗannan nasoshi din idan ka ga nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata sai ka ga wani nassin daban kamar ya saba masa to kada kai gaggawar magana sabani a tsakani kar kai magana gaggawar ka ce ai wannan hadisin ya saba ma wannan a'a ka saurara tukun ka nutsu na farko ka gama yankewa cewa dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gaskiya ne ka gane ko baka gane ba sai ka je ka koma sharhin hadisai wannan hadisi mai malamai suka ce akai wannan ma mai malamai suka ce akai shikenan anan zaka samu waraka amma in dai zaka gwara da hankalinka har ka ce a to wannan abun ashe kenan duk wanda ya kaza kaza daga nan kuma kaza kaza daga nan kaza kaza duk to shikenan sai ka koma zaka shiga harkar khawarijawa da mu'tazilawa wanda suka dauki irin wannan nasoshin suka kafirta mutane domin in aka gaga cewa za su to waye za a ce an kafirta masa an haramta masa aljanna in ba kafiri ba ko ta ce ai mumini dama zai shiga aljanna wanda ko aka ce har abada ba zai shiga ba to ai ba mai wannan sai kafiri ashe kenan sadar da zumunci wanda ya shi ya zama kafiri sai wani ya je wa'azi ma sai ya ce kai sadar da zumunci kake to ai shikenan sai kafirta shi wannan rashin bin waɗannan bayanan na malamai yakan sa a shiga cikin irin waɗannan musifu muna roƙon Allah ya tsare mu sai ce wa inna arfaha la yujadu min masirati kaza wa kaza mun yi wannan sannan yace inna allaha harrama ala nari man qala la ilaha illa allah sannan wannan kuma wancan zancen aljanna ne ko nan kuma zancen wuta Allah ya haramta wuta ga duk mutumin da yace la ilaha illallah haka nan ya zo a wani hadisin duk mutumin da ya zubda hawayensa saboda tsoron Allah hawaye ya fito daga idansa ya kwararo kuma ba komai ne ya fito da shi ba sai tsoron Allah tsoron azabar Allah to Allah ya haramta wannan idan wuta ta ci shi mun fahimci irin waɗannan to da makamantan waɗannan hadisai me ake nufi da at-tahrimu a cikin su an gane sai ce fattaharimu fin fattaharimu fin nususi aidan ismani tahrimi shi ma kashi biyu ne a cikin nassoshi tahrimun abadiyun wa tahrimun mu'aqqatun da taharimi na har abada ko a ce an haramta wa wane shiga aljanna har abada ko a ce an haramta masa shiga aljanna da wani lokaci mana na ɗan wani lokaci da ƙayyadadden lokaci sai ce a tahrimul abadi haza ya'ani annahu ya harumu alaihi an ya kharuja minan nari albatta ma'ana da aka ce an haramta masa shiga aljanna in dai har abada ne to ana nufin to ba zai fita daga wuta ba har abada an fahimci abin aw yahrumu alaihi Allah ya dukhul aljannata albatta ko ba zai shiga aljanna ba sam sam shine ma'anar albatta ai mun taba zancen albatta ko yawwa التحريم المؤقت شي كما اي كون غاني وانت الابدي التحريم المؤقت كما انه يحرم عليه الجنة إلى زمن an haramta masa aljanna zuwa wani zamani dan zuwa wani lokaci ma'ana me zamanin zamanin da za a je a sashi a wuta a azabtar da shi sannan sai a dawo da shi bayan wannan zamanin ya wuce sai kuma a shigar da shi aljanna thumma yadkhuluha sannan daga baya shiga aljanna min ahli maasi wannan suwaye masu wannan ma'abuta saban Allah ma'asi ومنهم من تحرم عليه النار مؤبدا akwai kuma wanda wuta ta haramta gare shi har abada har abada wuta ba za ta taba shi ba su ne ahlul tauhid ko wa minhum man tahrumu alaihi an-nar mu'aqqatan akwai wanda kuma za haramta masa wuta a wani lokaci ma'ana wannan mai la ilaha illallah ne Allah ya haramta mai la ilaha illallah an Allah ya haramta masa wuta ko ya haramta wa wuta ta ci shi to me ake nufi idan ana nufin abadan ne har abada to saboda ya cika sharuɗan la ilaha illallah dukkaninsu sun samu tauhidi ya kammala shirka babu saban Allah ko babu ko an yafe haƙoƙin mutane babu to ga la ilaha illallah sababi ya kammala sai shiga aljanna kuma wuta ta haramta a gari amana shi ya haramta wuta ta ci shi in kuma tahrimi ne mu'aqqat to ga la ilaha illallah ya mutu a kanta kuma ya faɗe ta sau da yawa qala la ilaha illallah sau da yawa duk zaman sa zai ce la ilaha illallah to amma ya yi zalunci ya ci haƙƙin mutane ya yi sata ya yi zagi ga zunubai iri-iri Allah bai so ya yafe waɗannan ba to ashe kenan za a azabtar da shi a fidda waɗannan haƙoƙin saboda kammala la ilaha illallah nan da gaske yake a zuci to sai a dawo da shi daga wuta sai kuma a mai da shi aljanna sai ya zama haramcin da aka yi wa wuta na me na wani lokaci ne ma'ana lokacin da za a ba da ma'ana bayan an cire shi an fahimci abin bayan an cire shi dawwama ce ba zai yi a cikin wuta ba a ina zai dawwama a aljanna tunda ko zai dawwama aljanna to an haramta wa wuta cinsa har abada amma an halatta mata dan farkon zamanin kafin a yi masa azaba ina jin ba zai wahala a gane wannan abu to da kowa zai irin wannan fassarar da an zauna lafiya wannan kuma ita ce fassarar ahlus sunna ga irin waɗannan nasoshi Allah sa an fahimta to sai shi wa bi hadha tafsili nan ne ko da wannan bayanin daki daki a ce in kaza ne kaza in kaza ne kaza yastaqimu nazaru fi nususi da haka bincike a cikin nassoshi shine annazar dubi da bincike a cikin nassoshi yastaqimu zai miƙe akan hanya zai tafi daidai wa yabinu ghalatul khawarij kuma da wannan bayanin da muka yi kuskuren khawarijawa ya binu zai bayyana ya binu da ya tabayyana ma'anar su ɗaya yau zai bayyana zaka gane yanzu kun ga ba da wasu hadisai ne khawarijawa da mu'tazilawa suke fidda mutane daga addini ba a gun khawarijawa duk wanda ya zunubi ya kafirta a gun mu'tazila kuma wanda ya zunubi yana ina bi manzila bainal manzilati yanzu mu dauko misali wanda ya zina wanda ya zina me hukuncinsa a gun kawarijawa ya kafirta kafirci na fita daga addini shi ba musulmi bane samsam kuma ran kiyama zai dawwama a wuta har abada to a gun mu'tazila kuma sai suka ce ya fita daga imani amma bai shiga kafirci ba imani dai babu suka ce wai sun yi amfani da sai suka ɗauko wani hadisi guda ɗaya suka manta da duk sauran hadisai suka ce ai la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min me zina ba zai zina ba a lokacin da yake zinan nan alhali yana da imani sai suka ce ashe kenan fita yayi daga imani in ku aka fita daga imani su a gurinsu sai suka ce shi kuma imani kullun ne la ya tajazza'u fa idza kharaja kharaja kulluhu wa idza baqiya baqiya kulluhu haka ma'anar imani take a wurin su sai suka ce shi ko imani ta haka guda ɗaya yake ba a iya rarraba shi dan shi yasa ba su yarda da shu'abul iman ba al-iman bid'un wa sittuna shu'ab duk mu'jiza ba su dauke wannan hadisi ba su a gun su imani kaman zare ne kwa ɗaya kaman gashi ana zaro shi to gaba ɗaya ke fitowa don haka idan aka ce an cire wa mutum to shikenan ya kafurta to amma sai suka ce na ta hasha lafzal kufri muna dan kiyayewa mu bashi lafazin kafirci ba za mu yi irin abin da khawarijawa suka yi ba su sun wuce iyaka nan da na har sun kafirta shi amma mu muna tsoron mu sa masa kafirci suka ce mun dai fid da shi sai suka kirkiro wata gada suka dora shi akai sunanta almanzila bainal manzilati sun fidda shi daga imani amma ba su sa shi a kafirci ba to wannan a duniya kenan hukuncinsa na duniya ne a wurinsu amma a lahira da su da khawarijawa duk suka haɗu akan cewa zai shiga wuta ya dawwama har abada saboda me aikata zina kun gane wannan ita ce fassarar masu bid'a khawarijawa da mu'tazilawa insha Allah an fahimta to kai ko bai kamata kai wannan irin fassarar ba ka dawo ka haɗa nassoshin nan baki ɗaya kuma kar ka manta da waccan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha in ka rabu da wannan ayar to za ka fidda mutane da yawa daga addini da sabo domin duk abin da yake sabo ne ai ma duna zalika ne ko ma duna shirki ne to kar ka bari dan sabo ka fidda mutum daga addini ko a hukuncin duniya ko a hukuncin lahira in dai kun fahimci wannan bayani insha Allah to sai ce wa yabinu ghalatul khawarij wa ahli al bid'i wal guluwi kuskuren khawarijawa da yan bid'a nan baya nufin cewa khawarijawa ba yan bid'a ba yan bid'a bane yawa atafin am ne alal khas yawa ya ware su ya ambace su yana nufin da sauran yan bid'a irin su yawa khawarijawa da sauran yan bid'a irin su irin su mu'tazilawa din da makabarantan su da irin yan qur'aniyun da ake da su har zuwa yanzu kun san su ma aqidar su ta mu'tazilawa ce sai yasa suka kore ceto sun ce babu ceto ran kiyama haka za ku ji suna faɗa wai ai ceto waye ya ce ma za a yi ceto ba wani ceto to dama dalilin kore ceto ai dama dan a tabbatar da nususun wa'id ne su yi aikin su kun gane ma'anar abin nassoshin wa'idi kamar irin wannan na maganar zina ko maganar sata wanda ya kaza kaza wanda ya kaza kaza su a wurin su shi yasa suka kirkiro wata ka'ida ai suka sa daga cikin usuluhum al-khamsa su kamar mu'tazilawa cewa wajibi ne akan Allah ya zartar da alkawarinsa na azaba haka suke faɗa wai wajibi akan Allah sun wajabta wa Allah duk abin da yace zai wa wanda ya zunubi to wai tilas ne sai masa to ban ga wanda zai tsare shi ran kiyama kuma ya ga ya tabbatar da yayi haka din ba don in ba wanda zai iya haka ba wai zai dora wa Allah wani hukunci yace wajibi ne akan Allah yayi kaza Allah yana wajabta abin da ya ga dama ne akan kansa sannan dangane da abin da ya shafi nususul wa'ad da wa'id ina jin ba kuma taɓa mun sha magana akan wannan nassoshi in na wa'adi ne me wa'adi alƙawarin alheri wanda ya kaza zai shiga aljanna wanda ya kaza za a gina masa gida aljanna wanda ya kaza za a gina masa ɗakuna kaza da kaza aljanna matan aljanna zai ji daɗin aljanna ai duk akwai wannan nassoshin ko to waɗannan irin nassoshi duk inda Allah ya ce wanda ya kaza za a yi masa kaza to Allah ya ce inna Allah la yukhliful mi'at Allah ba ya saba alƙawarinsa saboda me alƙawarin alheri ne Allah kuma a matsayinsa na mawadaci mamallakin komai babu abin da zai rage shi baya buƙatar in yi alƙawarin zai baka alheri ya ce ya fasa baya rowa an gane wannan to amma a ɗaya gefen in ya ce zai wa mutum azaba saboda ya yi laifi kaza to kuma falala ce ya ce ya fasa to su mu'tazilawa da khawariya wannan gun suka kasa ganewa sai suka ɗauki fasa azaba a matsayin karya alkawari kun gano wani abu ku riƙe wannan nan nan ne tushen matsalar nan duk da kuke ji ana ta yayata mu'tazilawa sun ce kaza su a wurin su na akwai matsala yawwa in an fahimci wurin eh me matsala fito fito da ita rahama na yau ya yi kyau dama amfanin karatun kenan da tambayar shi abin da ya faɗa baya fasawa me dalilin da ya sa malamai suka fassara shi da cewa alkawarin alheri ne saboda duk cikin nassoshi ba inda Allah ya alkawarin alherin ya fasa amma akwai a cikin nassoshin ya alkawarin azabtar da wasu ya yi istisna'in wasu ya ce sai wanda ya ga dama kaga ya faɗi cewa wanda ya kaza wanda ya kaza za a yi masa kaza yanzu misali mu ɗauki nassin kisa da nassin cin dukiyar maraya da kullum muke ba da misali da shi ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه هو ولعنه وأعد وأعد له عذابا عظيما أول ما يعلم كيف أنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا duk wanda ya kashe mumini da gangan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha ko wa ghadiba Allahu alaihi zai dawwama a ciki sannan kuma Allah zai fushi da shi wa la'anahu kuma ya tsine masa wa a'adda lahu kuma ya masa tattalin azaban azima azaba babba mai girma to da ya faɗi wannan da ya zo ya ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha an fasa wancan ko ba a fasa ba abinda zaka kalla kisa menene shi shirka ne ko ma duna shirki ma duna shirki to ashe idan mutum ya zo ran kiyama sai a duba Allah ya yi alkawarin zai kaza zai kaza to sai a zuba ido su wane ne waɗanda suka yi kisa ga abin da za a yi musu to a cikin su zai wa wasu to tun da ya faɗi wannan kuma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha to duk abin da ba shirka ba ya shigo nan daga cikin su akwai kisa yaghfiru liman yasha zai gafarta wa wancan da aka yi masa alkawarin azaba ne wancan da aka tsine masa nan wancan da aka yi kaza da kaza da kaza duk sai Allah ya fasa sai sai jika an yafe saboda wani aiki da ya taba yi ko saboda rahamar Allah mahaba wannan saba alkawarin azaba ne ko ba saba alkawarin azaba ne to shine malamai suka ce shi ko saba alkawarin azaba asalin sa dama falala ne falala ne ko kai yanzu kace zaka yi yaro duka zaka yi kaza zaka ko dalibi zaka yi masa kaza da kaza da kaza sai ka ce je ka dai ba komai alheri kai ko ko za a ce kai wauta alheri kai don haka alheri ne in an yi alkawarin azaba a fasa amma in an yi alkawarin falala ba alheri bane a fasa saboda musamman za a duba mai rahama ne mai jin kai ne mamallaki ne mawadaci ba abin da zai rage shi in ya in ya hana ko ba haka bane ka fahimci abin yanzu shi yasa ahlus sunna kullun suna tare da nassi in ka riƙe maganar nassoshi to shikenan ka huta da rikici irin waɗannan abubuwa kada ka bari hankalinka ya jagorance ka wajen fassara aya ka je ka duba fassarar malamai ka ɗauki wannan a matsayin ka'ida da darasi insha Allah an fahimci abin sha to wannan misalin kuma suna nan da yawa a wurare da yawa wanda ya kaza ya kaza za a yi kaza za a gafarta masa yanzu ka duba hadisin bi tsakarin nan mun yi zancen su mutum yayi kaza yayi laifuffuka yayi satar yayi zina an yi abubuwa an ci mutunci shine na ƙarshe a shiga aljanna Allah ya so ya gafarta masa da ya so ya gafarta masa ya tambaye shi ka taba ganin alheri a rayuwar kai ce shi ba taba ganin alheri bai yi aikin komai ba kullun laifi yake sai a tuno masa bitaka sai a zaro masa rubutun la ilaha illallah gata ta ce ka tuna ka faɗi la ilaha illallah sai ce i ya tuna wannan sai ce je ka an gafarta ma shiga aljanna saboda to wannan kaga duk laifukan da ya a duniya ina ce akwai wa'idi a kansu ko to gashi an yafe masa menene wannan yafewar ai saba wancan alkawarin ne ko to ashe saba alkawari falala ne in alkawarin menene azaba ne saba alkawarin alheri kuma shine rashin kyautatawa Allah ko baya rashin kyautatawa insha Allah an fahimci ba wahala a gane wannan to mu je sai ce ina ne ويبين غلط الخوارج وأهل البدع والغلو kuskuren khawarijawa da sauran 'yan bid'a da walguluwi da 'yan wuce iyaka 'yan zafi allazina fahimu min nafi dukhuli wanda korewar shiga aljanna nan da aka faɗa a cikin wannan hadisin a cikinsa su fahimu sun fahimci mutlaqad dukhul abinda ake nufi shine kowane irin shiga kwata-kwata shi ne mutlaqud dukhul ka saba da wannan lafazin na malamai za a ce mutlaqu shay'i da kuma ash-shay'ul mutlaq kuna ji ana faɗa ko musamman ibnu jami'a yana yawan faɗa wannan to in aka ce mutlaqu kaza aka fara gabatar da kalmar mutlaq ana nufin al-qadr al-wajib abin da ya cancanci a kira shi wannan ma'ana kowanne irin shiga aljanna shi aka haramta haka fahimta su take in ko aka ce ashe'ul mutlaq kamar al-imanul mutlaq al-islamul mutlaq makamancin wannan aka ya zama al-mutlaq shi ya zo daga baya to ana nufin al-kamal kammalallen imani kammalallen musulunci insha Allah an fahimci abu yau su a gurin su kowace irin shiga aljanna ma ba za a shiga ba wa fahimu min at-tahrimi haka nan wajen tahrimin aljanna shi ma suka fahimci a tahrimul mutlaq cewa an haramta kwata-kwata ba za a shiga ba haka sun aka sabu suka ce kwata-kwata mutum ba zai shiga a aljanna ba an haramta masa shiga aljanna wannan kuma kun ga ba haka bane yawwa au mutlaqu tahrim bi hasabil hali ko kuma ya zama kowace irin shiga ma ba za a samu ba a yi haramtawa babu ita shi kuma gwargwadon halin ma'ana gwargwadon halin mutum ko a gafarta masa ko kar a gafarta masa idan an gafarta wa mutum bayan ya cancanci shiga wuta sai a gafarta masa kaga tahrimin an ɗauke shi ko yanzu ya samu me at-tahrimul mutlaq ala nari an gane in kuma ba a gafarta masa ba sai ya zama an shigar da shi wuta sannan aka fidda shi aka sashi aljanna to wannan fitowar da shi da aka yi an haramta wa wutar cinsa ko wannan to shi ne sai zama mutlaqut tahrim ne saboda sabaqahu ghayruhu insha kun gane bambancin yanzu sai ce wa hadha laysa bi jayyidin wannan aqidar ta masu wannan ra'ayoyin bid'a ba mai kyau bace bal abin da ke daidai النصوص فيها هذا وهذا su nassoshin nan akwai wannan a cikin su akwai wannan a ciki ma'ana nassoshin akwai wanda suke nufin at-tahrimul mutlaq ad-dukhulul mutlaq akwai wanda suke nufin kuma mutlaqut tahrim da kuma mutlaqud dukhul inda ka fahimci darasin insha Allah an fahimta mu tsallake mu ci gaba yace al-maqsud min zalika abin nufi dai a wannan wuri أن الحديث هذا الذي رواه البخاري شو أن حديث البخاري يرويته رحمه الله يدل على أن الواجب على الأبد تنزل مداو كان سياق كراتم من لتاف فضل الإسلام ko ya mana sharhin hadisin menene wannan babi da muke ciki babu wujubi dukhuli fil islam daga cikin nasoshin da ya kawo shine wannan hadisi a kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba قيل من من أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى wannan hadisin ne ta ina muka fahimci wannan cewa duk mutumin da ya yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to haƙiƙa ya zaɓi ya shiga aljanna kuma musulunci haƙiƙa da zai cancanta maka shiga aljanna shine ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ashe kenan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi insha Allah an fahimci abu to sai yake cewa أن الحديث هذا الذي رواه البخاري يدل على أن الواجب إن نوني أكن واجبي على الأبد أكن باوى المسلم مسلمي أن يطيع رسول الله شين داء من زن الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يأبى دخول الجنة كما كده يكيش الجنة ومن عصى الرسول كما وندي سابا ومن زن الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به تكين أبن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني لشي أو نهى عنه أو نهى كو فإنه يأبى دخول الجنة ولن يكش الجنة والعاقل شيك من هنكلي لا يمكن أن يأبى دخول الجنة بزي يبأس من هنكلي يكش الجنة shi yasa dama malamai suke cewa daga lafazin ya nuna mana babu mai kin a ce mutum ya ki shiga aljanna akwai wani abu da za a ƙara fahimta cewa ashe kenan kowanne mutum ana yi masa hukuncin shiga aljanna ko rashin shiga ne gwargwadon aikinsa ko aiki sababi ne sannan kuma akwai rahamar Allah don haka ashe kada mutum ya ce in an riga an masa hukuncin shi dan aljanna ne to ko bai aiki ba zai shiga a'a in kaga ka ki aikin kirki ba sallah ba azumi ba zakka ba da'a ga Allah ba kyautata ma iyaye ba yin gaskiya a mu'amaloli duk ka zauna kawai sai saban Allah to alama ce ta cewa an riga an ma hukuncin in ka mutu akan wannan hali Allah ya kiyaye sai wuta an gane abu yawwa don haka kada mutum ya ɗauki cewa zai kafa hujja da kaddara ba zai aiki ba in ba kuma ta ba babin da karatun mu na imani da kaddara mun gama wannan zance cewa mutum baya kafa hujja da kaddara ya zauna ya ce ba zai aiki ba tilas ne kai aikin kirki duk mutumin da baya aikin kirki to alama ce ta cewa ƙarshen lamarinsa zai kare a yan wuta kamar da hadisin abdullahi bin mas'ud na hudu a cikin arba'un nawiya da ku haddace yake fadallal hadisu haka ne ko sai ce fadallal hadisu don haka wannan hadisi yayi nuni ala wujubi dukhul fil islam akan wajibcin shiga musulunci domin ko mai hankali bai kamata a ce ya ki shiga aljanna ba tun daga sababin shiga aljanna shine me da'a ga Allah da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa wujubu ta'ati rasul wa wujubi ta'ati rasul kuma sannan hadisin yana nuni akan wajibcin da'ar manzon Allah صلى الله عليه وسلم وأن هذه الأمة كما حديث ينا من أكن شاء يتولى الأمة منهم من هو متوعد wannan akwai wanda aka yi wannan a cikin su akwai wanda aka yi ma alkawari na azaba shine mutawa'ad daga wa'idi ma'ana ummatal ijaba wata al'ummar ake nufi mun yi magana makon da ya gabata ko ko a darasin kai da ya gabata shin ummatul ijaba ake nufi ko ko ummatul da'awa wanne ne gaskiya ummatul ijaba yawwa fala yadkhulul jannata to ba zai shiga aljanna ba a cikin mutane akwai wanda aka yi ma wannan alkawari ba zai shiga aljanna ba dan me li'annahu aba ta'atar rasul ya kida a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane wannan to wannan shine karshen abin da malam ya so kawo mana dangane da wannan hadisi da sharhinsa qala ba'daha in za mu shiga wani hadisin daban mu je tayyib bayan wannan hadisi in muka koma can shafi na 62 ne ko? ko ba shi bane a'a kafin shi farkon babin yawa 56 mu duba shafi na 56 don mu karanto hadisin yadda yake domin nan ya gutsura mana shi a sharhi in ka ɗauko hadisin yadda gundarinsa yake asali za ka fi fahimtarsa yanzu mun karanta wa ƙaunullahi ta'ala ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية لقول مجاهد السبل البدع والشبهات آه وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدف في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد آه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد دون من قمنش وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ونشمة يو من قمد شرهن ضمن حديثي بيو أيوي أكو أولا بابي hadisi na hadisi ɗaya kai ko nan hadisi biyu yanzu hadisi na uku shine za mu tashi a kansa shi kuma hadisin abdullahi dan abbas ya ce wa fi sahihi kamar da zai zo ga mana a bukhari ne wannan hadisi yake an ibn abbas daga abdullahi dan abbas anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qal manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce abghadu an-nasi ila Allah thalatha أبغض الناس إلى أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومتبع في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليحريق دمه wannan su ne mutum uku shi ne hadisin za mu tashi kansa za mu ji kuma munasabarsa me dalilin shigar da shi babin wujubi dukhul fil islam mu karanto mu ji abghadu an-nasi ila allahi thalatha mutanen da Allah ya fi ƙi bugbu ƙiyayya ghadabu fushi naka ce abghabu ba aghbabu ba ne abghabu waɗanda Allah ya fi ƙi amqatu shi ne ma'anarsu yawwa waɗanda Allah ya fi ƙinsu mutum uku zai bi zo mai bayani wannan mutum ukun salasa dinnan ba ta da mafhumul mukhalafa zaka ba adadin ake nema mutum uku ba za mu zo dai mu ji ma'ana masu aiki wani aiki iri uku duk masu yin sa to su ne waɗanda Allah ya fi ƙin su mulhidun fil haram mai ilhadi a cikin harami ilhadi a cikin harami za mu zo mu ji ma'anoni akwai ma'anoni da yawa da malamai suka bayar saban Allah cikin harami su sata su zina su sauransu ihdasi yin bid'a a cikin harami kuma me ake nufi da harami za mu zo mu ji ba iya masallaci ba eriyar harami ihdasi a cikinta farar da wani mummunan abu ko aikata wani laifi duk yana cikin ilhadi za zo mu zo mu ji insha Allah wa muttabi'in fil islam sunnatal jahiliyya da ku haka ne ko na ai mubtaghin kai na wa mubtaghin ba muttabi'in ba wa mubtaghin daga ibtagha yabtaghi to idan ya zama tunda ismi suna ne manqus sai a shafe ya'un dinsa a ismu fa'il ba za a ce mubtaghi mubtaghin tunda an sa masa tanwini wa mubtaghin fil islam sunnatal jahiliyya da mutumin da a cikin musulunci amma yana neman bin sunnar jahiliya sunnar jahiliya kila wani hayya hango dalilin kawo wannan hadisin a wannan babi wa mutalibu damin ri'in da kuma mutumin da yake neman jinin wani mutum bi gairi haƙƙin ba tare da haƙƙi ba bai kace masa kowa ba bai masa sata ba bai ci mutuncin matarsa ba haka kawai ba siɗiɗi ba saɗaɗa in ji bahaushe ya kashe mutum liyuriƙa damahu dan kawai yana so ya zubda jininsa to wannan yana cikin mutanen da Allah ya ƙi su ƙiyayyar da bai wa kowa irinta ba mun ji mutanen nan guda uku dawa dawa da mai ilhadi a harami za mu zo mu ji mai ma'anan ilhadi a harami da kuma mai neman bibiyar mai neman ya aikata sunnar jahiliya alhali kuwa a cikin musulunci da kuma wanda yake so ya zub da jinin dan uwansa musulmi ba tare da wani dalili ba rawahu bukhari bukhari ne rawaito wannan hadisi to yanzu shine muka zo kan sharhin sa mu koma can babin kuma in muka koma din sai mu saurara anan sai mu tsaya sai mako mai zuwa insha Allah sai mu tashi akan sharhi yanzu mun ji asalin hadisin abinda za mu dawo kansa insha Allah shine sharhin kamar da malam ya rubuta mana saboda lokaci yayi za mu saurara a nan in Allah mu ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi a wannan mahalli ya zama shine darasin mu na 58 insha Allah ta'ala Allah ƙara mana ilimi mai amfani Allah ya raba mu da shubuhohi da za su hana mu fahimtar nassoshin Qur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah tabbatar da mu a hanya madaidaiciya sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kuma wani ya tambaya na'am na'am ban ji ba وجو... أي باب وجوب الدخول في الإسلام أي سنن باب ما مم. نعم نعم ما علاقة تدون جيد ما معنى إكراه ما معنى تيلس يوه ma'ana wani ya tilasta wa wani ba Allah ba kai ka tilasta wa wani ka ce ya shiga musulunci babu amma Allah ya tilasta wa kowa shiga musulunci shi yasa zai azabtar da wanda bai shiga ba kafin sha mu na'am alaikum na'am hmm in a duniya ne ana tuba amma in aka mutu ba a tuba ba to nassoshi yadda suke haka wajibi ne Allah ya tsabbaka su ina aqidar su in mutum ya tuba duniya ana karba eh ana karba ko abun khawarija ko abun mu'tazila dan tuba a duniya ko ana karba sai dai wani lokaci su in an so zalunci a harkar khawarija ko mutum ya tuba za a iya cewa taqiya yake yayi suka shi Allah ya kyauta na wannan ta fi gihu ce mun zo abin nan umda ma yi ta insha na na na illa a ba haka ake nufi ai dama shi ya sa malamai suka ce wannan hadisin inna allaha harrama ala nari man qala la ilaha illallah ana fassara shi da wasu hadisan daga cikinsu man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi yawwa sannan kuma da hadisin man mata wa huwa ya'lamu ya'lamu an fassara shi da ma'anarsa ya'lamu ma'ana la ilaha illallah shi yasa suka sanya la ilaha illallah tana da sharuɗa sharuɗan da guda nawa guda takwas ina jin kowa ya haddace anan ko kowa sharuɗan la ilaha illallah mun taɓa mun sha magana akan ta ko malam wannan hafiz hakami cikin ma'arijil kabul ya kawo su a baiti ko wa bi shurutin sab'atin qad qayyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه إن كان هذا wannan baitocin shikenan ka haddace a sharuɗan la ilaha illallah al-ilmu واليقين والقبول والصدق والإخلاص والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة تو نفرق علمي dole kafin la ilaha illallah ta yi maka amfani sai ka san kana da ilimin ma'anarta la ilaha illallah karka ce babu sarki sai Allah to baka san ma'anarta ba karka kuma ce la khaliqa illallah wa la raziqa illallah shi ma baka san ma'anarta kun ga littafin kawaidi ma'ana da tofidi haka wasu suke cewa ko ma'ana da tofidi ma'ana da tauhidi ne yawwa shi ma akwai wannan kuskuren da ke ciki kafin a ce wala ma'abuda sai da aka ce la khaliqa illallah wa la raziqa illallah sannan aka ce wala ma'abuda illallah wannan kuskure ne haƙiƙanin fassara ita ce la ma'abu da illallah la razika da la khaliqa ba shine ma'anar la ilaha illallah wannan fassara ce ta rububiyya la ilaha ma'anar ilahu shine abun bauta babu abun bauta bisa cancanta da gaske sai Allah akwai waɗanda ake bautawa amma bautarsu ba ta gaskiya ba ce bautarsu kuma ba bisa cancanta ba ce wanda ake yi bisa da gaske kuma bisa cancanta shine Allah to in ka faɗo la ilaha illallah da wannan ma'anar shine fa ka san la ilaha illallah ka ku fa shi akwai aiki ba magana ta mutum ya je faɗi la ilaha illallah sannan ya ta abin da ya ga dama ya ta laifi ba haka ake nufi ba sannan sai mutum ya zama bayan al'ilmu sai an samu al-yaqin babu kokonto akan la ilaha illallah duk wanda ya faɗe ta bai gama yarda da ita ba to ba ta masa amfani ba wal qabulu sai mutum ya karba har zuci sannan kuma walin iyadu sai ya jawo zuwa ga duk abin da take kira me take kira kul ka bauta wani wanda ba Allah ba don haka ba gunki ba kabari ba bishiya ba komai ba wani abu duk abin da ba Allah ma a bar shi a koma Allah shi kadai to in kai wannan ka jawo sannan sai maka amfani sannan as-sidqu sai ya zama cewa ka faɗe ta da gaske kar kai ta munafikai ya zama cewa a zuciya babu a baki akwai sannan kuma wal ikhlasu kayi da ikhlasi har yanzu ne ta'kidi ne na wannan ma'ana kar ka yi ta dan ka samu wani duniya ka yi domin yardar Allah wal mahabba sannan kuma ka so la ilaha duk wanda yake faɗin la ilaha illallah baya santa to ba musulmi bane ko zai yi mutum ya zama yana faɗin la ilaha illallah kamar da malaki faɗi ya ta komai daga cikin komai din kuma shine har ita la ilaha illallah ya ji baya santa in ya zama baya san la ilaha illallah to kun ga ya rusa la ilaha illallah insha Allah an fahimci abin wa alaikum salam na'am shi da kaninsa na'am yarwan eh na'am ta na iyayen na نعم مم. نعم مم. مم. مم. to dama galibi mutane na farko dai zai amfani ka kawo masa irin waɗannan nassoshin da kuma nassoshi makamantansu da suke magana akan sadar da zumunci da wajibcinsa da kuma haramcin yanke zumunci abu na biyu mutane da yawa wasu ba nassoshin ne ba su taɓa ji ba amma ba kowa ke ɗaukar aikin da yake yi cewa ya fada irin wannan wurin ba wani gani yake ai laifi aka yi mun ramawa nake yauwa to asali abin da ake nufi da sadar da abin nan dama yanke zumunci shine da yanke alaka yanke sallama yanke ziyarce-ziyarce yanke yar kyauta da take gittawa a tsakani babu wata alaka wani ma baka san dan uwanka bane ne da wani zai zo daga wani gari ya zauna a garin da kuke kai da yayan naka ko wancan mutumin shi da yayan nasa ba zai san ma akwai alaka tsakanin su ba saboda baya ganin komai a tsakanin su to wannan an yanke zumunci to wannan abun a zauna a wannan halin abu ne da yake cancanta wa mutum wannan abin da muka karanta cewa Allah zai haramta masa aljanna daka a nuna musu waɗannan nasoshin kuma idan akwai wasu da suka fi ka kila a wurin su su karɓi magana a sa su yi musu magana kai din ma kila za su karba ka kawo musu da nassoshi da cikin maganganu masu kyau ku kuma nemi zama da su ka iya ma shiga tsakani ko da ƙarya ne ka je wurin kanin ka yaba masa yayan ka ya ce kaza ka ɗau kuɗin ka daga aljihunka ka sayo wani abin alheri ka je ka kawo kanin ka ce yayan ne ya aiko ka kawo masa sai ji daɗi sai ya zo godiya shikenan fa ka gama zance duk wannan ya halatta mutum Allah ya kyauta mu tsaya haka ko wa alaikum salam kullum ba na tuwa tunowa ne sai lokaci ya zo insha Allah mako mai zuwa a kansa za mu da zai na cikin wannan sai na tuna a shefa muna da wannan alƙawari insha Allah mako mai zuwa akan wannan zamu insha Allah saboda mu cika wancan gefen na karatu biyu kafin wannan insha Allah wa jazakallahu khairan ala tadhkir